قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، السلام عليكم ورحمة الله أكرمك الله وانا yana tambaya yana cewa tambaya na anan shine yau biyar ga watan Rajab Juma'a jiya kenan sai na manta yau Juma'a ne na je gida misalin karfe 11 na kwanta kuma gidana ba za ka ji karan speaker na masallaci ba sai karfe 3 na farka daga bacci sai kawai na tuna yau juma'a ne na yi kalu ina lillahi wa ina ilaihi raji'un na tashi ne alwala na yi sallan azhar to wai tambayan sa kenan kaman azumin sa kenan koya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه قدره ومقدار العظيم آه بياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه زام فارع تنبيوي أتقيتي آه wannan bawan Allah yana tambaya ranar juma'a ya mance dai kawai bacci ya kwashe shi a gidansa kuma yana azumi bai samu sallan juma'a ba to kila yana tambayar me hukuncin azumin sa hukuncin azumin sa yana nan ba abin da ya same shi musamman ma ya ce bacci ne ya kwashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku daga cikin al'umma na an daga alƙalami baya aiki a kansu ba a rubuta musu wato zunubi wani waje ma sai dai a rubuta lada amma ba a rubuta musu zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anin na'imi hatta yastayqiza mai bacci in yana bacci ba a rubuta mai zunubi har sai ya farka in yayi aikin zunubi sannan kuma wa anil majnun hatta yafiqa mahaukaci ba a rubuta mai zunubi har sai ya warke wa anis sabi hatta yahtalima yaro ba a rubuta mai laifi har sai ya balaga ya fara yin mafarki dan haka in ya juma'a ta kubuce maka wannan ba komai bane sai ka yi azhar raka'a hudu amma misali ne ba a san a dinga wasa da juma'a musamman yadda take so ɗaya a sati domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kashedi ya yi gargadi ya ce wanda duk ya bar juma'a har su uku da gangan ta wuce shi manzo Allah ya ce ya zama kafiri Allah ya tsare mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam
na'am sai kuma karmu kallah wannan yace assalamu malam me hukuncin wanda idan yana sallah idan ya dago daga sujjadar karshe kafin ya miƙe tsaye sai ya tsaya kamar zai yi tahiya daga nan kuma sai ya tashi sujjadan karshe
sujadan karshe sai ya zaya kaman zai tahiya to ban san me yake nufi ba amma dai akwai abin da ake ce mata jilsatul istiraha a cikin sallah wanda mu muna kallon karhancin yin ta makaruya ne wani kuma su suna tafiya a mazaunin cewa suna ganin manzo Allah yayi za su suna da wani dalilan su amma mu a wajen mu ba dalili bane jilsatul istiraha shine duk lokacin da liman ya zo yayi raka'an farko to daga yayi raka'an farko in ya dago daga sujada sai kaga ya zauna sai ya dan zauna kamar na yan sakanni sai ya miƙe to wannan shi ake kira jinsatul istiraha kuma wannan yakan rudar da masu sallah so da yawa sai kaga mutum ya zauna daga liman din ya zauna sai kaga wani har ya miƙe sai kaga ya ce ah sai kuma kaga ya dawo ya samu tashwishi a cikin sallansa wasu suna yi amma kuma gaskiya abin nan ne bai bai tabbata yadda ya kamata a wato manzo Allah ya jilsatul istiraha amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karshen rayuwarsa fi ukrayatul umri lokacin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi da haka manzo Allah yana yin jilsatul istiraha a mazaunin wani abu ne na sallah ko yana yin ta a babin larura ne za ga babin larura ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin ta na'am karam kallah sai wannan ya ce assalamu alaikum dan Allah malam wai ita sai da Fatima alaiha salam shin wai kashe ta aka yi ko ko jinya ce har har lokacin ta yayi
wannan tambayan banganta ba da ba ba za a karanta ta ba me na me zaka kare da shi a wannan tambayar sai da tuna fatima alaihi salam jinya ne ta rasu da shi ko kashe ta kai me za ka da shi ko da a tsakanin yaƙi yan uwa ku ji ko da tsakanin yaƙi da aka yi tsakanin sahabbai abinda malamai suka tafi shine tilka dima'u tahara Allah ta'ala biha suyufana fala nulawwisu alsinatana biha jina ne ne Allah tabaraka ta'ala ya riga ya tsarkake takobban mu ba abin da ya faru ya kiya kiya tsakanin sabai babu kai to kar ka zo ka bata bakin ka tunda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu an kai ma ka faɗa kawai Allah ya yarda da dukkan sahabbai ka shige wannan gurin sannan kuma batun cewa sai da tuna Fatima kace ta aka yi wannan ƙarya ne ƙarya ne saboda idan an ce an kashe ta din wani abu ne suke so su je daga baya sai ka ji suna tuhuman ai sai da na Umar shi yayi kaza yayi kaza wannan kuma duk ƙaryan banza ne ƙaryan banza ne sahabban manzo Allah musamman sayyidina Abubakar da sayyidina Umar waɗannan suna son iyalan gidan Annabi suna girmama su sayyidatuna Fatima suna girmama yayan sayyidatuna Fatima alayhi salam da ka bar tambayan haka saboda akwai abin da muke so mu insha Allah takeici
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها ال... ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه baka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi wato kan faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wannan ita ce aya ta 154 a cikin suratul baqara to watakila yau a karatunmu zai dan yi tsawo akan wannan ayar domin akwai abin da ya kamata mu fitar in ma mun samu ita kaɗai muka fassara amma wannan kadiyar muka tattauna ta yadda ya kamata kadiya ce ta musamman wanda ya kamata an daɗe a tsakanin musulmai tun ba yanzu ba tun a da can ana ɗan ta cece ku ce akan kadiyar da za mu tattauna yanzu ƙarƙashin wannan aya amma kafin mu tattauna kadiyar bari mu fassara ayar mu ji me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya ce wala ta ƙulu kar ku yadda ku ce liman yuqtalu fi sabilillahi ga waɗanda aka kashe su a gurin ɗaukaka kalman Allah sahabban da aka kashe su a gurin yaƙi Allah ya ce kar ku yadda ku kira su amwat matattu bal ku bar wannan magana a haya'un rayayyu ne walakin la tashkuruna sai dai ku ba ku sani ba amma rayayyu ne sun mutu amma Allah ya ce kar ku yadda ku kira su matattu ku ce musu rayayyu ne amma ku ba ku sani ba to wannan shin ana iya ganin manzo Allah kuru da kuru kaman yanda ni din nan nake ganin ku ana iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wani yana haka ka jira tukunna ka ji karatu ka jira sai ka ji karatu tukunna sannan sannan bayan ana ganin manzo Allah shin da gaske ne mu kauda janabin sayyidina rasulullahi a gefe wato za mu tattauna kadiyar ta fiska da yawa amma fiska na farko ina son a cikin wannan kadiyar zan guji kawo ra'ayoyin malamai da sabanin su misali ka ce malam wane ya ce ya ga annabi kuma ana ganin sa malam wane ya ce a ba a ganin annabi to waɗannan kadiyoyin duk mu ajiye su a gefe tukunna yanzu mu kalli kadiyar ta wani manzuri guda ɗaya idan mun kalli kadiyar ta manzuri guda ɗaya sai mu yi hukunci akan wannan manzuri ta yaya za mu kalli kadiyar shin mutum yana iya mutuwa bayan ya mutu ya tashi a ganshi a yi magana da shi ba a mafarki ba zahiri kuru da kuru idan ana iya ganin sa qur'ani ya tabbatar da haka hadisin manzo Allah ya tabbatar ana iya ganin mutum bayan ya mutu sannan kuma a tashi a yi ya tashi a ganshi a yi magana da shi kuru da kuru manzo Allah shi ma kenan za a iya ganin sa a yi magana da shi kuru da kuru to wannan kadiyar tana ɗaya daga cikin kadiyar da take damun mutane za ku ga ana ta kara kaina ana kai kawo a kanta to amma ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a karkashin ayan nan wala taqulu kar ku yadda ku ce liman yuqtalu fi sabilillahi wa wanda aka kashe shi a gurin ɗaukaka kalman Allah amwat kar ku ce musu matattu ba matattu bane bayan kuma sun mutu amma Allah ya ce kar ku kira su matattu bal ku bari a haya'un rayayyu ne walakin la tashkuruna ku ne baku sani ba ashe daga nan zaka gane kadiyan idan shahidi wanda shi bai kai darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya rasu a gurin yaki Allah ya ce kar a ce ya mutu to ya sayyidina rasulullahi an gane ya manzo Allah to amma ka san ba a kwaice da zakara shin mutum na iya mutuwa ya dawo a ganshi amsa shi ne ga wanda suke girgiza kai da gaske ne mutum yana iya mutuwa kuma ya dawo har ya yi magana ma a ganshi ya ce kaza a kuma ƙur'ani eh kwarai da gaske a ƙur'ani ƙur'aniyan da kuma sunnar manzon Allah sahihai daga cikin ayoyin alkur'ani saboda ka san abin da yasa da zabu mu ajiye maganar malamai a gefe in ka kawo mutum zai iya cewa ka kawo mun malamin da ban yarda da shi ba amma ya zaka iya da Allah ka ya kai iya da shi ba inda kai iya da Allah ya kuma kai iya da annabi ba inda kai iya da annabi to dan haka mu tafi suran nan da muke karanta ta yanzu wanda wasu ayoyin za mu zo mu karanta amma kafin nan barin karanta wani hadisi yadda wanda yake fassara wannan ayan an samu hadisi cikin sayi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna arwaha shuhada'i fi hawasil tayrin khudrin tasrahu fil jannati aysu sha'at manzo Allah yace ruhin shahidai tana cikin wani kundu na wani tsuntsu tsuntsayen nan koraye aljanna suke to kundun su anan Allah yake sa ruhi na shahidai da aka kashe a gurin yaki wannan tsuntsayen suna yawo a cikin aljanna yadda suka ga dama sun mata'awi ila qanadila mu'allaqatin mu'allaqatin tatal arsh idan sun gama yawon sa cikin aljanna sai su koma su je su dale kan wasu fitilu wanda wannan fitilun Allah ya rataye su a jikin al'arshi fatsala alaihim rabbuk ittila'atan Allah in ya kalli ruhin waɗannan shahidan faqala Allah sai ya ce musu ma za ta buguna yanzu kuma me kuke so na yi muku faƙalu sai su ce rabbana wa ayyu shay'in nabghi Allah bayan wannan nimar da kamar wata nima za mu bukata wa qad a'taita da ma lam tudi ahadan min khalqika Allah ka ba mu irin abin da baka taba ba wani a cikin halittunka ba summa ada ilaihim bi misli hadha sai Allah ya ƙara tambayar su dai me kuke so na yi muku falan ma ra'u annahum la yutrakuna min an yus'alu lokacin da suka ga har yanzu ba a basu ba Allah yana an taruddana ila darid duniya Allah abinda muke so ka mai da mu gidan duniya fa nuqatila fi sabilika mu ƙara yin yaƙi dan ɗaukaka kalman ka hatta nuqtala a ƙara kashe mu fika akan al'amarin kamar ratan ukura lima yarawna min sawabi shahadati saboda abinda suka gani na ladan shahidi wanda aka kashe sha gurin ɗaukaka kalma Allah fa yaqulu rabbu jalla jalaluhu sai Allah ya ce inni katabtu annahum ilayha la yarji'un Allah ya ce na riga na yi sani yanzu ku da kuka shigo nan din nan ba za ku koma ba kuna nan to wannan yana gwada maka shahidi rayayye ne yana rayuwa sai sa Allah ya ce shahidi ma karka kira shi matacce abinda wasu ba su ganewa idan sun tashi an ce musu manzo Allah yana rayi abinda suke fara hararuwa sai su ce maka ya Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna lalle kai zaka rasu su ma za su rasu ah to wannan aya ai bata korewa dama wa yace maka manzo Allah bai rasu ba manzo Allah ya rasu yayi wafati gaskiya ne amma maganar da ake yi shin bayan wafatin ana iya ganin sa shine maganar ayat ba cewa take wanda ya wafati ba a ganin sa ba cewa ta yi zaka rasu kuma annabi ya rasu gaskiya ne amma wa yace kuma ba a ganin sa bayan ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma dan ka tabbatar da haka mu tafi ga ayoyi biyar a cikin alqur'ani hudu a cikin suratul baqara daya a cikin suratul ali imrana wani ya mutu ya dawo har ya yi magana an gaishe an yi magana da shi ga kuma yadda ake yi kar ka yi inkari abun kudura Allah ce Allah shi yake dawo da mataccen a ganshi a yi magana da shi Allah zai iya ko ba zai iya ba zai iya tunda Allah zai iya ka bar wa Allah tabaraka wa ta'ala ikonsa sannan in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo abinda suke cewa a to yanzu manzo Allah in ya dawo ai sahubantaka ba ta yake ba kenan ma'ana za a iya samun sahabbai kamar su sayyidina Abubakar sayyidina Umar la wannan akwai wawanci a ciki in ana maganar manzo Allah ya dawo ana maganar hali ne na ruhi ba ana maganan gangan jiki irin wannan ba hali na ruhi ita kuma ruhi tana caccanzawa tana samun tashikili yanda take so tana fita yanda take so kuma ana ganin ta ana ganin ruhi kwarai da gaske kamar yanda anan bayan ayoyin na guji duk wasu maganan malaman da za a ga kamar suna tare da mu na dauko maganan malamai biyu kacal na dauko maganan ibnu al-qayyim na dauko maganan ibnu taymiya su kadai zamu karanta da haka ya kamata mutane su fahimci wannan kadiyar shin ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin sa amma da me zamu fara bari mu fara tabbatar da ka'idan idan mutum ya mutu ana ganin sa in ga wani ya mutu an gan shi to baka da yanci ka zo ka ce sayyidina rasulullahi idan yayi wafati ba za a gan shi ba haka ne Allah tabaraka ta'ala ya ce cikin suratul baqara aya ta 120 aya ta 259 aw kallazi marra ala qaryatin وهي خاوية على أروشها قال أنا يهوي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإذان كيف ننشزها ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير wannan ita ce aya ta farko wani ne sunansa Uzairu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi Uzairun nan ya dawo daga sai ya zo shigiya zai koma gidansa sai ya shige wani kufayi wani gari garin gaba ɗaya ya rushe mutanen garin sun mutu ya kare ta zama kufayi ba kowa a gurin sai Allah ya ce au kallazi marra ala qaryatin ko kaman wanda ya shige alƙaryan nan wahiya khawiyatun ala urushiya alƙaryan ta rushe ta gama rushewa gaba ɗayanta qala sai uzairu yace anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha yanzu ya Allah zai raya mutanen wannan garin bayan sun mutu ta ya za a ce kuma sun mutu kaga irin tambayan da yake nan ko ma'ana ya za a ce mutum ya mutu ya dawo shi ma sai yake tambaya ya za a yi Allah ya raya su bayan sun mutu a take fa amatahu Allah mi'ata amin Allah ya ce sai na kashe shi tsawon shekara ɗari bayan ya mutu shekara ɗari sun ba'asa sai Allah ya tashe shi ƙala sai Allah ya ce masa kam labista kwana nawa kai a nan tsawon yaushe kake nan ƙala sai ya ce labistu yauman ina ga kwana ɗaya na yi au ba da yaumin ko ma wani sashin yini sai Allah ya ce masa ƙala bal labistan ya ta'amin ya ce ba haka bane yanzu shekaran ka ɗari kana mace fanzur ila da'ami ka kalli abincinka wa sharabi ka kalli ruwan shanka lam yatasanna basu jirkice ba basu baci ba ga abincinsa shekara ɗari amma abincin yana nan daidai ruwan shan ma yana daidai amma dan a tabbatar mai shekararsa ɗari sai Allah ya ce alaka ayatan linnasi za mu mai da kai ka zamanto aya wa mutane su gane mu da muke kashe mutane mu muke iya dawo da su wanzur ilal izami kalli jakin ya riga ya bushe ya zama kashi Allah ya ce kai fa nunshizu haka yadda za mu tsara kashin mu tayar da shi sun mana tuha lahaman sannan mu lulluba wannan kashin da nama falan ma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana masa ga Allah yadda ya tayar da jakin nan qala sai ya ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yanzu kan na yadda Allah mai iko ne akan komai shekararsa ɗari yana mace ya dawo kuma ya tafi alƙaryansa ya je ya samu jikokinsa da wasu waye na shi ya samu duk sun girma shine ake cewa ka taba ganin mutumin da jikokinsa suka girme shi to shine uzairu haka ya je bayan kun ga ya mutu ko bai mutu ba mutuwan na shekara nawa shekara ɗari sannan kuma ya koma ya je tarar da mutanensa da wannan aya in ka ce ana mutuwa a dawo a kai daidai ko ba kai daidai ba ga uzairu ya mutu ya dawo ba aya ta ɗaya ba mu tafi aya ta biyu idan kana so ka tabbatar kuma ka ji ayar Allah sai ya ce maka kudura ce kar ka dauka abu ne mai sauki yace a alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir na san Allah mai iko ne akan komai ɗaya ko to idan ka tafi cikin suratul baqara aya ta 260 ita kuma daidai a gaban wannan ayar Ibrahim annabi Ibrahim sai ya ce ubangiji rabbi arini kaifa tuhyil maut Allah gwada min yanda kake raye matattu mutum ya mutu Allah ya zai ka tashe shi gwada min kala sai Allah ya ce awalam tumin baka yi imani bane kala sai ya ce bala wallahi na yi imani walakin li yatma inna qalbi Allah ina son in samu nutsuwa ne zuciyata ce nake son ta nutsu kala sai Allah ya ce fa kuz arba'atan min at-tayr to ga tsuntsaye nan kwaya hudu dauke su kama su fasurhunna ilayka ka yanka su ka fige su ka daka su ma tukunna in ka daka su kowanne ka hada su guri daya Allah tabaraka wa ta'ala yace summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a wannan tsuntsayen da ka yanka ka fige ka daka ka dauki kowanne ban ka dauki dan bangarori ya ka je ka sassa akan dutse ka sassa akan dutse da Allah ya gaya mai yace sun mad'uhunna sannan kai da kanka ka kira tsuntsayen ka ce kai tsuntsaye ku taso Allah ya ce yati na kasaya zaka ga sun tashi sun zo maka suna da rai suna tafiya wa alam ka sani anna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne mai iko ne akan komai kuma mai hikima ne annabi Ibrahim kuma haka yayi wannan tsuntsayen haka yayi ya kashe su suka tashi kuma sannan suka dawo muna aya na nawa na biyu ko mu tafi aya ta uku an samu wani mutum a banu Isra'ila suka zo suka kashe shi da suka kashe wannan mutumin sai ana ta musu aka ga gawansa a bakin hanya wa ya kashe wannan wa ya kashe wannan aka rasa wanda ya kashe suka zo gura annabi Musa annabi Musa sai ya ce ku je ku nemo saniya dalilin da yasa ma ake kiran suratul baqara da suratul baqara kenan suran saniya suka je suka nemo saniya suka yi taide yanda suke cewa kalan saniyan kaza ka har daga karshe suka nemo saniya to Allah tabaraka ta'ala yana son ya bayyana wanda ya kashe wannan mutumin wa iz qataltum nafsan Allah ya ce ku tuna lokacin da kuka kashe wata rai fadara'atun fiha kuka yi ta kewaye kewaye ana son a san waye kashe ta bayan kun gama wannan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai bayyana abin da kuke boyewa na wanda ya kashe wannan mutumin fa qulna Allah sai ya ce to saniyar da kuka yanka fa qulna duribuhu bi ba'diha muka ce ku dauki bindin saniyan ku bigi wannan mamacin da shi da suka ɗauki bindin saniyan suka bigi mamacin da shi kawai sai ya tashi sai ya ce wani ne ya je har kofar gida ya kashe ni Allah sai ya ce musu kazalika kun ga yanda na kuka gani din nan yuhyillahu mauta haka Allah yake rayar da matattu wa yurikum ayatihi Allah ya gwada muku ayoyinsa la'allakum taqiluna dan ku zamanto masu hankali dan haka wannan shi ma ya tashi ko bai tashi ba kuma Allah ya ce yadda kuka gani haka nake raya matacce ashe ana iya ganin mutum bayan ya mutu ya dawo ya yi magana haka ne wannan shimfiɗa tana da kyau a yi ta mu tafi aya ta hudu banu isra'ila su kansu banu isra'ila sun mutu bayan sun mutu Allah ya kashe su sannan kuma Allah ya tashe su ya dawo da su suka ci gaba da rayuwa bayan sun mutu kuma har Allah ya ta musu wani ni'imomi idan an duba shi ma cikin wato suratul baqara suratu suratul baqara a suratul baqara eh eh suratul baqara Allah tabaraka ta'ala yace aya ta 56 zuwa ta 57 wa iz qultum ya Musa ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan numina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta nara Allah jaharatan har sai mun ga Allah kuru kuru sannan za mu yi imani Allah yace fa kazatkum sa'iqatu wa antum tanzurun tsawa ta zo ta kama ku ta kashe ku kuna kallo Allah yace summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sai muka tashe ku bayan da kun mutu wai duk dai dan ku gode mana bayan an kashe su kuma suka tashi har Allah ya gaya maka ma kuma me yayi musu bayan sun mutu sun dawo Allah ya ce wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna kaga banu Isra'ila sun mutu Allah ya ce kuma sun ma ba'athnakum min ba'di mautikum da wannan ayan ita ma za mu gane cewa me ashe idan an mutu Allah yana iya da ikon ya tayar da wanda ya mutu haka ne to aya ta biyar na ƙarshe cikin suratu ali imran wanda za mu kawo anan shi kuma annabi isa alaihi salam ba wai ma batun Allah tabaraka wa ta'ala ya misali ka mutu Allah tabaraka wa ta'ala ya tashe ka ba ba ma batun wannan ba shi annabi isa zaka iya shigewa da gawa in ya kalli gawan kawai sai ce an fasa mutuwan ke gawa ta shi sai ta tashi kuma ta ci gaba da rayuwanta kuma wannan yana daga cikin mu'jizar annabi isa alaihi salam abinda Allah ya masa dan haka Allah yake ya kaito mana yace wa rasulan ila bani isra'ila annabi isa babban manzo ne zuwa ga banu isra'ila ya ce musu anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum irin aya annabi isa anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayri fa anfuku fihi fa yakuna khayran bi idhnillah yace zai iya damkan kasa annabi isa in ya kwashi kasa kawai ya mulmula ta da haka in ya yaka ya hura kawai sai kaga ya hura masa rai sai ya zama tsuntsu kawai sai ya tashi ayarsa na ɗaya kenan yana iya halitta a kuluku Allah ya bashi ikon yayi halitta zai iya halittan tsuntsu kun ji aya na ɗaya ayarsa na biyu wa ubri'ul akmaha idan makaho ne ya zama na baya gani annabi Isa ya ce ina da ikon da zan shafa idansa in ce ido dawo gani sai dawo gani wal abrasa in kuturu ne zan ce kai kuturtan nan an bashi daga yau ka warke daga ƙarshe sai ya ce wa uhuyil mauce bi izinillah ina raya matacce da izinin Allah zan kalli matacce in ce tashi daga cikin matattun da ya raya akwai irin su samu samu dan hamu ko wanda suke wannan samu annabi isa ya raya su da irin su al'asha ɗaya daga cikin almajiransa ya kai sati da rasuwa aka zo aka gaya wa annabi isa annabi isa yana zuwa kabarinsa kawai yayi addu'a tashi ya ce an fasa mutuwan tashi saboda ba gaya masa annabi isa kuma ya tashi ya rayu ya hayya ya faye jikoki wa uhil mauti bi iznillah kai daga cikin mu'jizar sama ya ce wa unabbiukum bima ta'kuluna zan iya gaya maka yanzu ne kaci ina kallon cikin ka ina da wani sakai na ido na rabbani zan iya gaya maka ne kaci wa ma tadakhiruna fi buyutikum kai abinda ka ajiye gidanka ma zan ce ka ajiye shinkafa mudu kaza tana bayan kyauri zai iya gaya maka wa in yace inna fi zalika la ayatin lakum in kuntum mu'minin a wannan abun aya ne amma fa in wa mu'minai ashe ka ga batun a ga mutun ya mutu ya dawo aikin waye aikin Allah ne sannan kuma da wa Allah yake magana da mu'minai da haka mala yanzu kai da kake gini da kai an ce maka mutun ya mutu ya dawo zaka yi inkari ba inkari haka ne ko to wannan ita ce ka'ida ta farko da ya kamata mu aje mu gane mutuwa a ta'arifin mutuwa abinda malamai suka ce mutuwa shine intiqalun ne min darin ila darin ka tashi daga nan gidan ne kayi kaura ka koma nan gidan mutuwa ba tana nufin karewa ba fa ba tana nufin karewa ba kuma akwai channel da ake samu mai karfi tsakanin duniyoyi guda biyu duniyar lahira duniyar matattu da duniyar mu na nan ana samun wannan channel din kamar yanzu yadda zamu gani a hadisi bayan mun kalli wannan mun gane qur'aniyan a qur'anance in mutum ya mutu in an ce mutuwa ba tana nufin karewa ba zai yi a ga wanda ya yi mutu ba wannan ta ta riga ta faɗi gini ga wannan ayoyin haka ne to nukuda ta biyu shine zaka ce to wannan ai mutanen banu isra'ila ne wannan an riga abubuwa ne da ka kawo mana ya shige a zamanin manzon Allah an ga wani matacce ya tashi ba haka bane ba to shi manzon Allah ya ga mataccin yayi magana da su kuma sai yayi kenan ya gansu yayi magana da su har ma yayi sallah ya musu limanci matattu kuma kaga baka da hujjan ka zo ka ce shi ba za a ganshi ba ko dan dai ka san ai ba su fi shi ba ba su ba annabi ba ko sun fi shi aha to kaga baka da hujja wane mutum kaga baka da hujjan kace ba za a ganshi ba kar ka ce ba haka bane al-Imam Muslim ya rawaitu cikin hadisin sa ga abin da yace hadisin Abu Hurairah dogon hadisi yace wa qad ra'aytu li fi jama'atin min al-anbiya'i lokacin da manzo Allah ya Isra'i da Mi'raj sai ya je Baitul Maqdis Qudus yanda muka yi karatu jiya da manzo Allah ya je Qudus cikin masallacin Qudus kaga duniya ce manzo Allah zai yi sallah sai ya ce wa qad ra'aytuni fi jama'atin min al-anbiya'i kawai sai na tsinci kaina a tsakiyar annabawa yace daga annabawan da na gani fa iza Musa qa'imun yusalli sai naga annabi Musa gashi a cikin Qudus yana tsaye yana sallah annabi Musa annabi Musa ya rasu ko bai rasu ba manzo Allah ya ganshi yana sallah yace fa iza rajulun rajulun darbun ja'ad sai ga wani mutum wanda yake gashin sa haka a cikin kuna kuma irin mutum ne ba irin fari tas ba min rijali shanu'a yace wa idza isa ibn maryama alaihi salam qa'imun yusalli manzo Allah yace ina kallon nan sai na ƙara ganin ga annabi isa shi ma annabi isa yana tsaye yana sallah shi ma ya riga tsakaninsa da annabi shekara 500 da wani abu kaga shi ma ya riga annabi matacce ne manzo Allah ya ganshi yana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqrabun nasi bihi shabahan urwatu bin mas'ud as-saqafi annabi yace wanda yafi kama da annabi Isa shine urwatu dan mas'ud as-saqafi yace wa idza ibrahim alaihi salam qa'imun yusalli sai ga baban annabawa annabi ibrahim shi ma na ganshi yana tsaye yana sallah ashbahun nasi bihi wanda yafi kama da annabi ibrahim sahibukum ni ne muku maganan nan ina kama da annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam yani nafsahu annabi yana nufin kansa fa hanaki salatu ana cikin wannan sai lokacin sallah ta yi manzo Allah ya ce fa amma mutuhum annabi yace sai na jagorance su ne musu sallah falam ma faragtu minas salati lokacin da na gama sallah kala sai jibrilu yace mun kala qailun sai jibrilu yace ya muhammad ya muhammad hadha malikun sahibun nari ga mala'ika nan mala'ikan wuta fa sallama alaihi sai yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama wato annabi mai sallama faltafattu ilaihi a shi mala'ikan yayi wa annabi sallama faltafattu ilaihi yace sai na juya na kalle shi fa bada ani bis salami shi mala'ikan wutan sai ya fara cewa manzo Allah assalamu alaikum da aka hadisin nan intabi manzo Allah ya ga annabi Isa ya ga annabi Musa ya ga annabi Ibrahim ya ga dukkan annabawan Allah gaba ɗayan su yayi sallah shi da shehu sufun nabani yake gaya maka a cikin sallu alaihi ko yace salla yace al anbiya jami'uhum ahya'u annabawa dukkan su rayayyu ne lamma atal baitul muqaddas ja'u lokacin da manzo Allah ya je baitul muqaddas annabawa suka zo gurin sa ko salla bihim wa hum ladayhi wila'u annabi yayi sallah suna bin sa kanal imamu wa kulluhum ma'amuma sallu alaihi wa sallimu tas to shine wannan annabi ya musu sallah kanal imamu shine liman wa kulluhum ma'muma su kuma duk suna bin annabi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sallah da annabawa ta firwayan al-imam ahmad hadisi na 2324 hadisin sayyidina abdullahi bin abbas manzo Allah yace falan ma da kal sayyidina abdullahi bin abbas yace falan ma da kala nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjida da manzo Allah ya shiga al-masjid al-aqsa masallacin qudus qama yusalli manzo Allah sai tashi yana sallah sun maltafata annabi sai ya haka ya waiga fa iza bin nabiyuna ajma'u fa iza nabiyuna ajma'una yusalluna ma'ahu sai ga annabawan Allah suna bayan manzo Allah suna sallah tare da shi falan man sarafa da manzo Allah ya juya ji a dika da haini sai aka kawo manzo Allah wani akushi guda biyu an yamin anil yamini wal akaru an shimali akushi ɗaya a hannun dama akushi ɗaya a hannun hagu fi ihdahuma labanu a cikin akushin farko akwai nunu wa fil akari asalu a cikin akushin hannun hagu kuma akwai zuma fa akazal labana manzo Allah sai ya dauki nonon fashari ba minhu sai ya sha fa qala sai ya ce allazi kana ma'ahu alqada mala'ikan da yake tare da wannan akushin sai ya ce manzo Allah asabtal fitra ka dace da fitra kaga anan manzo Allah ya ga dukkan annabawa sun yi sallah haka ne to idan kana son mu tafi hadisi na hudu gashi shi ma dogon hadisi amma za mu takaice shi wanda shi a cikin sama a yadda manzo Allah ya ga abubuwan hatta lokacin da yake hanya ka suna masa sallama sa annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa sun tsaya a hanya kamar yadda aka ga a ce shugaban kasa zai shige ba ana sa yan sanda ba in shugaban kasa ya zo za ga sun yi haka suna sara mai to shi ma manzo Allah haka ya shige annabi Ibrahim da annabi Musa suna mai sallama bar ku ji hadisin al-Imam Tabarani ya rawaito hadisin sayyidina Anas bin Malik yace lamma ja'a Jibril alaihi salam ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buraqi da mala'ika Jibril ya zo wajen manzon Allah da buraqa fa qala laha Jibril buraqa sai ta yi gardama annabi zai hau sai tana gardama fa qala laha Jibril Jibril sai ya ce mata ma ke ki dakata ya buraq ya ke buraq fa wallahi in raki baki mislu tun da kike ba wani halitta da ya kai shi wanda ya taba hawa kai wasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya kama hanya suna tafiya da buraka a hanyar manzon Allah sai ya ce fa iza huwa bi ajuzin ala janibi dariqi manzo Allah sai ga wata tsohuwar mata tsohuwa tukuf ta kare a wani ruwayoyi suka ce amma ga gwalagwalai a jikinta ta sha ado amma tsohuwa ne ta riga ta kare fa qala ma hadhihi ya jibril sai annabi ya ce jibril wannan kuma menene haka qala lahu sai malaka jibril ya ce mai kauda kanka kauda kanka shirya muhammad ci gaba da tafiya kawai fasara ma sha Allah an yasira manzo Allah ya ta tafiya har yanda Allah ya so ya tafiya fa idza shay'un yad'uhu mutalahiyan an dariqi yaqulu halumma ya muhammad yana cikin tafiya ne ga wani abu a gefen hanya amma abin ya kuya annabi bai ga wannan abun ba sai yana kiransa kasa kasa ka zo ya muhammad ka zo ya muhammad manzo Allah ya ji wannan abun yana kiransa faƙala jibrilu manzo Allah jibrilu sai ce manzo Allah sai ya Muhammad karka kula shi ci gaba da tafiya fasara ma sha Allah wa an yasira manzo Allah ya ta tafiya irin yanda Allah ya so kala sai ya ce falaki yahu khalqun sai manzo Allah ya ga wasu mutane wasu halittu suka haɗu da manzo Allah faqalu sai suka ce wa manzo Allah assalamu alayka ya akhir amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai na ƙarshe assalamu alayka ya awwalu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai na farko assalamu alayka ya hashim amincin Allah ya tabbata ya kai wanda Allah zai tara duk halittu a ƙasarka sallallahu alaihi wasallam faradda salama manzo Allah sai ya mayar musu da sallama fanta ila baitul maqdis manzo Allah sai ya isa zuwa masallacin Qudus fa urida alaihi al-ma'u wal khamru wal labun annabi yana zuwa sai aka kawo mai ruwa aka kawo mai giya aka kawo mai nono fatanawala labana manzo Allah sai ya tura giyan da ruwa annabi sai ya dauki nono fa qala lahu jibril sai malaika jibril ya ce manzo Allah asabtal fitra ka dace da fitra walau sharibtal ma'a lagarikas ummatuka wa garikta walau sharibtal kamra lagawaita wa gawat ummatuka yace wanda da ka dauki nono da ka sha ruwa ya rasulullahi da ruwa ka dauka da al'umman ka ruwa ne zai zo ya cinye su gaba daya yace da kuma ka sha wato giya da ya zama na wato al'umman ka gaba ɗaya za su bata amma tun da ka dauki nono to ka dace da fitara ka samu abin da ake so manzo Allah yace summa bu'isa lahu adamu faman dunahu min al-anbiya'i sai Allah ya daga mun tun daga kan annabi adamu har zuwa annabin karshe annabi isa duka Allah sai ya daga mun su manzo Allah ya ce fa ammahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tilkan laila manzo Allah ya jagorance su suka yi sallah sun maqala lahu jibril sai malaika jibril ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ammal ajuzu amma kaga wannan tsohuwar da ka shige a hanya ya rasulullahi tana ta kiranka falan yabqa min fahiyad duniya wannan tsohuwar ita ce duniya falan yabqa min duniya illa ma baqiya min umrika ba abin da ya rage a duniya sai min umri tilkal ajuz ba abin da ya rage a shekarun wannan duniyan sai abu dan kadan wa amma allazi arada an tamila ilayhi amma wanda ya ja gefe yake ta kiran kadin nan ya muhammad yana ma kira kasa kasa yace fa zaka aduwullahi iblis shedan ne sai ya fake sai yana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yace arada an tamila ilayhi yana son ka zo gurin sa wa amma allazi sallamu alayka amma kaga wanda suke ce maka assalamu alayka ya awwalu assalamu alayka ya akhiru assalamu alayka ya hashiru wanda suke gaya maka wannan yace fa ibrahim wa musa wa isa annabi ibrahim ne da annabi musa da annabi isa suke maka sallama suna maka jinjina kafin ka je ka ja su sallah da haka da Allah ka kwantar da hankalinka ba a garin annabi la tabi ya rajul istaqilla ka ba a hankali ya riga ya mutu a hattar ga waɗanda ba su kai shi ba qur'ani yanzu muka karanta wannan ayoyin ai ba jawarul mani muka ciro su ba ko a qur'ani ne haka ne to shikenan bayan wannan hadisi na ƙarshe wanda za mu ɗauka a nan kafin mu karanta malamai biyu akwai dogon hadisi ne wanda manzo Allah ya zo shigewa da shi da sahabbansa suna sun tafi aikin haji sahabbai sai suna Allah ya turo malaika jibril ya ce ka gaya wa sahabbanka su dinga daga murya suna talbiya suna labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak sahabbai suna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kawai yace ayi wadin hada sun zo wani guri annabi yace nan ina ne sai suka ce wadil azraq nan shine wadi yankin azraq qala manzo Allah sai yace ka anni anzuru ila Musa ibn Imran munsabban min hadal wadi wadi al usba'i fi uznayhi lahu lahu ji'arun ko ju'arun ila Allah bit talbiyati marar bi hadal wadi manzo Allah yace ga annabi Musa can ba wai fa ka da yace ka anni ba yana nufin kaman gashi da annabi yace ga annabi Musa can dan Imrana yana shige wannan wadin na gan shi gashi can ya sa hannunsa a kunnuwansa yana daga muryarsa shi ma yana labbaik Allahumma labbaik marar bi hadal wadi yana shige nan gurin sabai sun ci gaba sai suka je wani guri marraf saniya abdi saniya sunan gurin saniya manzo Allah sai yace ina ne nan sai suka ce wa manzo Allah sunan gurin nan harsha manzo Allah sai yace ka anni anzuru ila yunus bin matta ala naqatin hamra ja'ada yace ga annabi yunus dan matta can akan wani raƙumi wacce take ko jan raƙumi sannan kuma mai kiba yace yace khitamu halifun wa huwa yulabbi wa alayhi jubbatu sufin yace gashi can ya sa wani alkyabba na gashi haka ya hau kan wannan taguwan shi ma yana talbiya yana labbaik Allahumma labbaik shi ma wannan annabi Yunus ne aka ƙara zuwa wani waji sunan shi Ar-Rauha manzo Allah ya tambaye su me nan suka ce Ar-Rauha ne manzo Allah ya ce laqad marra bir rauha sab'una nabiyyan fihim nabiyullahi Musa yace annabawa 70 yanzu suka shige nan daga cikin su akwai annabi Musa su ma za su tafi aikin haji ma'ana annabawan Allah su ma suna zuwa aikin haji dan haka ka gane rayuwar annabawa daban da rayuwarka rayuwar annabawa daban da rayuwarka in an zo an ce shahidi yadda Allah ya gaya mana ayan nan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi abwat kar ku gaya wa wanda aka kashe su a gurin yaki ku kira su matattu bal ahya'ur rayayyu ne walakin la tashkuruna ku ne ba ku sani ba ashe in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam an gan shi bayan wafatin sa ba abun mamaki bane haka ne to wannan ayan da wannan hadisin wannan yana daga cikin dalilan da zaka ga wasu bayin Allah sun fito akwai malamai sama da 200 wannan so zan kirgo su wanda sun ga annabi iyanan ido da ido sun yi magana da manzo Allah daga cikin sa akwai maulan musho tijani akwai maulan musho ibrahim ra'aitu rasulullahi jaharan wa yaqzatan bi bariza ko hal zakal mahallu mahallu kuru kuru yace naga annabi muhammad a faransa nace ya rasulullahi nan din ma kuna nan ne to lokaci ya la hali ne na ruhi ba wai jiki ne ake gaya maka na manzo Allah shakalin ruhin annabi Allah ya sa maka ka gaishe yadda manzo Allah ya yi sallah da waɗannan annabawan gashi amma kuma annabi bayan ya yi sallah da su fa kuma yana hawa ta sama na ɗaya sai ya ga annabi Adam ya ga annabi annabawan da ya sallah da su kuma sai ya gansu kuma a sama ashe jiki ake magana ko ruhi ruhi ake magana don haka idan mutum ya rasu ana iya ganin sa ana iya ganin sa amma ba wai kowa bane dan ya rasu za a ganshi sai wanda Allah ya ga dama tukunna haka ne to bari ku ji musamman ga masu wannan inkarin a gurguje ga ibn al-qayyim ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya wanda ake kiransa ana mai lakabi da wato atba'u li shaykhihi min zillihi yanda yake bin ibn taymiya yafi yanda inuwan ibn taymiya take bin ibn taymiya shi haka yake bin ibn taymiya to yana da nuniya mai suna al-kafiyar shafiya a cikin nuniyan nan fasali yayi guda biyu za mu karanta fasali ɗaya sauran fasalin ka je ka duba a gaba akan batun hayatul anbiya'i fil quburi rayuwar annabawa cikin kaburburan su ba a musu su hukunci da irin hukuncin ka kai da ka sani ga kasidar da ya kawo yace fa in tajajtum bi shahidi bi annahu hayyun kama qad jaa fil qur'ani yanzu muka karanta yace idan kun kafa hujja kuka ce ga shahidi bi annahu hayyun shahidi rayayye ne kama qad jaa fil qur'ani kamar yanda yazo al qur'ani ita ce ayat da muka fassara yanzu ko sai yace to war rusulu annabawan Allah akmalu halatan minhu su suka fi shahidi cikan hali bila shakkin wa hadha zahirut tibyani wannan babu shakka wannan shine bayani na gaskiya annabawa sun fi shahidi sai ya ce falizaka saboda haka ne ma kanu bil hayati a haƙƙa min shuhada'ina annabawa suka fi cancanta da rayuwa akan shahidai bil aqli amma a gurin mai hankali wal burhani da wanda yake neman hujja kuma mun baka hujja sai ya ce wa bi anna aqda nikayihi lam yanfasikh yace baka lura ba in kana so ka ce manzo Allah ya rasu kai a wajenka na'am ya rasu amma ba za a gan shi ba ya kare ce ce kul ɗinka ya ce wa bi anna aqda nikahihi lam yanfasis baka ga auren manzon Allah bai ɓaci ba fa nisa'uhu fi ismatin wasiyani matan manzon Allah suna cikin ismar annabi ba wanda ya ce auri matan manzon Allah annabi ya rasu amma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a yadda ka aure su ba sai ya ce to me yasa me yasa ba a yadda ka auri matan manzon Allah ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe hayyun yana raye an gane yace wa li ajli hadha saboda haka ne ma lan yahilla li ghairihi min hunna wahidatun madal azmani ba wanda ya halatta mai ya auri matan annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai yace a falaita fi hadha dalilu yanzu kai a wannan baka samu dalili annahu hayyun cewa annabi rayayye ne liman kana lahu uzunani ga wanda yake da hankali ba wannan fa ba shi tijjani bane yake fada ibn al-qayyim yace baka samu dalilin cewa annabi yana rayuwan kana da hankali sai yace awalam yaral muktaru musa qa'iman ba annabi ya ga annabi musa yana tsaye fi kabari cikin kabarin salli salati dil qurbani annabi musa yana sallah ba yace to afa mayyitin ya ci salata matacce ne zai dinga sallah wa yace wa inna za ainu wa inna wa inna za ainul mahali wa wadihul budlani in dai matacce zai sallah wannan ya zaman to shirme ya zaman to abinda ba zai yi ba kuma abu ne batacce sai yace awalam yaqul ba manzo Allah ya ce inni aruddu ala alladhi yati bi taslimin mal insani manzo Allah ya ce ina mai da sallama wa wanda yazo yace assalamu alayka ya rasulullah ba a yanzu nan ka fada ka ce assalamu alayka ya rasulullah ya ji ka kuma sai ya ce wa alayka salam a yanzu in ka fada shi ya fada hadisi ya kai ya da annabi bayan da ka iya da shi haka ya kawai shi yace a ya ruddu mai yi tuni salama ala lazi ya ci biyi ha za minal butani matacce ne zai mayar maka da sallama ya ce matacce ba zai iya mayar ma da sallama ba ya ce ha za wa ƙarja alhadisu bi annahum ahya'u tare da cewan hadisai sun zo cewan annabawa rayayyu ne fil ajidasi cikin kaburburansu za ta biya ni wannan shine bayani wa bi anna a'malal ibadi alaihi tuqradu da'iman fi jum'atin yawmani duk ayyukan bayi wannan aikin da muke yi sallan da muke yi azumin da muke yi kullum sai an kai wa annabi a sati sai an kai wa annabi so biyu sai ya duba fayil ɗinka duk sati annabi kowa da ka sani sai ya duba fayil ɗinka wani na ga yayi ma ya yi sallah a alhamdulillah to Allah ka ninka mai lada duk juma'a annabi sai ya maka haka wannan ba shi tijjani bane ki faɗa ibnul qayyim ne yace yawmul khamis wa yawmul sinain da ranar alhamis da ranar litinin allazi kad kussa bil fadl al azim shani wanda aka kebance annabi to ka tafi fasalin gaba ka dinga ganin yanda ya dinga kawo hujja yana rarakan masu aqidan annabi ya mutu ya kare da haka wannan ayar ita ta jawo wala تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء walakin la tashurun to ka tafi wani zai ce bai yadda ba ta za a ce mutum ya mutu ana ganin sa bari mu tafi gurin oga kwata kwata ibn taymiya bari ya gaya maka karara cewa za ka iya ganin matacce ma kai kai zai iya bari ma ka iya gaya maka mutum ma ana mai tsaba a kabarin sa zai iya fitowa ya ruga da gudu eh sosai kashi za a karanta kaga ba dalili ba dalili malaman ka su faɗi wannan mutum na kabari zai iya fitowa ana mai azaba ya ruga da gudu kai kuma ka zo ka ce min a wallahi tallahi wallahi ba za a ga annabi ba ya riga mu sai dai ka kade ta malaman ka ko kana nuna malaman ka jahilai ne ba su san wannan ayan ba ba haka bane to bari ku ji ibnu taymiya ya ɗauko magana akan cewa akwai azaban kabari shin azaban kabari ana yi wa ruhi ne kawai ko ana yi wa jiki da ruhi ne akwai akwai ibnu maisara da ibnu hazami al andalusi su suna tafiya kawai azaba ana yi wa ruhi ne badda jiki ibnu taymiya sai ya musu raddi yace ba haka bane daga cikin abin da yake faɗa ka duba majmu'ul fatawa nasa juz'i na biyar shafi na 526 ga abin da yake cewa yace kana hadha mimma yu'tabaru bihi amrul mayyit fi qabrihi dan ya kawo misali sai yace zaka ga mutum yana bacci amma in yayi bacci mutum na bacci ai ruhin sa yana barin jikin sa ne haka alkur'ani ya faɗa ya ce to idan mutum ruhinsa ya bar jikin sannan zai iya yin mafarki a mafarkin sai ya je ya ga ana ya shiga ko wani hali ko an dake shi ko an yi wani abu kaga ai ruhinsa aka daka amma sai ya ce to zaka tashi kuma sai kaga taban dukan a jikinsa gashi ruhi aka daka amma ga taban duka a jikinsa kuma ruhin yana wani guri jikinsa na wani guri sai ibnu taymiya ya ce to ai shi ma mamaci ko ruhinsa na wani guri in azaba ake masa to shi ma zaka iya ganin wannan azaban a jikinsa kamar yadda mai bacci yana bacci aka daki ruhinsa kuma aka tashi aka ga dukan a jikinsa sai ya ce ha kana hadha mimma yutabaru bihi amrul mayyit fi qabrihi yace fa inna ruhahu taqudu wa tajlisu wa tusalu wa tun'am wa tazaa wa tu'azzabu wa tasihu yace haka ruhi ruhi na mamaci a cikin kabari ana iya tasar da ita ta zauna saboda wasu suna ganin wayan an sa mutum a dan kabari dan tsukuku ya za a iya tashi sai ya ce a'a zai iya zama bayan ya zauna a tambaye shi wato na abu kuma ruhin tana ana iya sata ta ji daɗi wato azabu ana iya azabtar da ita wata sihu zaka ga ma dinga jin tana iya yin ƙara yace wa zalika muttasilun bi badinihi kuma duk abin da ake wa ruhin yana haɗe da jikin mamacin ma kaunihi muddaja fi qabrihi tare da cewa yana kwance a cikin kabarinsa yace wa qad yaqwal amru al'amarin zai iya yin ƙarfi fiye da haka hatta ya zahara zalika fi badinihi ta yanda zaka ga duk abin da aka yi wa ruhinsa yana iya bayyana a jikinsa wa qad yura kharijan min qabrihi yace mamacin nan ma za ta iya yiwa a ganshi kharijan min qabrihi a wajen kabarinsa wani naka ya rasu wata rana kawai ka ganshi a kofar wunti yana maka ka salamu alaikum kafin ka shige kaga yana daga maka hannu kharijan min qabri ibn taymiya yace za iya ganin sa a cikin wato wajen kabarin sa wal azabu alaihi ga kuma kila ko ana mai azaba wa malaikatul azabi mukilatun bihi ga mala'ikun azaba kuma suna yi ta masa azaban fa yataharraku bi badinihi zaka ga yana iya motsawa bi badinihi da jikinsa wa yamshi yana tafiya ma wa yakhruju min qabrihi kaga ya fito daga cikin kabarin sa yace wa qad sami'a ghairu wahidin aswatal mu'azzabina ghairu wahidin aswatal mu'azzabina yace akwai mutum ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sun ji sautin waɗanda ake musu azaba fi kuburihim a cikin kabarinsu wa qad shuhida man yakhruju min qabrihi ibnu tayyiya yace kai an ga wanda ya fito ma daga cikin kabarinsa wa huwa mu'azzabun ana masa azaba wa man yaqudu badanuhu aidan idza qawiya al-amru lakin laysa hadha laziman fi haqqi kulli mayyitin ibn taymiya yace zaka iya ganin matacce ma ya fito a cikin kabarin sa ana masa azaba sai dai wai ka ga mataccen ba yana lizimtan kowane matacce zai fito daga kabarin sa bane amma za a iya ganin wani muhallin shahid dai shine mutum ya mutu ya fito daga kabarin sa ko bai mutu ya fito ba ya fito kuma an gan shi ko sai yace kama anna qu'uda badanin na'imi kamar yadda ka sani wato zaman wato jikin wanda yake bacci lima ya rahu ga abin da yake gani laisa laziman li kulli na'imin bai lazimci kowane mai bacci ba bal huwa bi hasbi quwwati al-amri to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ibn taymiya ya kawo to idan ka koma a gurguje ka koma littafin sana iktida'u siratal mustaqim ka duba juz'i na biyu musamman shamila irin tawa shafi na 222 zaka ga abin da ibnu taymiya yi magana sai ya ce wa min hada daga ciki wannan yana magana akan masu yin istigasa masu neman taimakon wasu misali kaman ka ga wani ka taimake shi ko ka yi ka nemi taimakon mamaci kun san su suna da aqidan ba a neman taimakon kowa har annabi su suna da aqida to ibnu taymiya yana magana akan wannan abin yana karrarar da wannan aqida sai yake cewa wa min haza daga wannan anni a arifu rijalan na san wasu mutane yastabi suna bi ba'dil ahya'i wanda suke neman taimakon wasu rayayyu fi shada'ida akan wasu masibu tanzilu bihim da ta same su faifar raja anhum sai a ya faifar raja anhum sai a yaye musu wannan musiba wa rubbama yu'ayinuna umuran yace kai za su iya ganin wasu al'amura ma wa zalika alhayyul mustaghasu bihi lam yash'ur bidhalika amma shi wanda suke neman taimakon sa yana raye bai ma san suna neman taimakon sa ba wala alima bihi albatta bai san da abin da suke yi ba yace wa fihim daga cikin mutane ma man yad'u ala aqwamin akwai wanda yake yake wato yake mummunan addu'a wasu mutane aw yastaja fi izaihim ko yana nufin ya je ya cutar da wannan mutanen a hanyar sa ne je ya cutar da mutanen fa yara ba'dal ahya'i aw ba'dal amwati sai ya ga wasu mutane rayayyu ko kuma ya ga wasu matattu ga su nan kuru-kuru yana gani da idonsu ya hulu baina huwa baina izai ula'ika wanda wannan rayayyun ko matattun za su zo su shiga tsakaninsa da wanda yake so ya je ya cutar misali Allah ya kiyaye wani zai cutar da kai sai ya ga wani rayayye ya zo ya tare shi ya ce karka je ka cutar da wani ko kuma ya ga wani kila ko wani kakanka wanda ya rasu sai ya gan shi jika na zaka je ka cutar karka yadda ka je ka cutar da shi in je bari tanya sai ya ce kai zai iya gani ma wa rubba ma ra'ahu dariban lahu bi sayfin zai iya ganin wannan rayayyen ko wannan mamacin ma ya dauko takobi yana kokarin mamaci ne amma kaga ya dauko takobi yana kokarin ya sare ka saboda ka je zaka cutar da wani to waɗannan gaba ɗaya yan uwa idan mun haɗe su gaba ɗaya mun gano cewa na farko abu uku muka ɗauka a nan na farko cewa mutuwa ba karewa ba ne kuma mutum yana iya mutuwa a ganshi ƙur'ani ya tabbatar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabawa sun yi sallah tare da annabawa ya gansu haka ne sannan ga ibn al-qayyim ya tabbatar da wannan ga ibn taymiya ya tabbatar ana iya ganin mamaci har a ganshi ya fito daga cikin kabarinsa ko ma ka ga mamaci yana kokarin ya kare maka fada to idan mun fahimci wannan gaba ɗaya shin manzo Allah zai yi a ganshi ko ba za a ganshi ba manzo Allah zai yi a ganshi to in kana son ka tabbatar ka hutar da kanka bisa ga wannan sai ka tafi hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'ani fil manami fasayarani yaqzatan duk wanda ya ganna a bacci manzo Allah yake wata rana zai ganni ya kazatan ido da ido ya hutar da kai ko bai hutar da kai ba na ga in ka zo ka ce a ba ganin matacce to ya zaka yi da wannan ayoyi manzo Allah yake in ka ganshi a mafarki to in Allah ya yarda zaka ganshi kuma kurukuru wasu sukan ce to ya ana nufin alayira ne zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce maka ba haka bane dan uwa alayira kan da kafuri da John da Peter da kowa zai ga annabi tunda shi zai cece mu to me ye maziya maziyar a nan duniya manzo Allah yake faɗa sai yasa ma ya gaya maka yace in ka ganshi yace li anna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya kama da ni la yatasawwaru bi shaytan baya iya kwatanta na yace shine annabi yace na fi karfin sa to da haka yan uwa da wannan zamu gane in Allah ya ce wala taqulu kar ku yadda ku ce liman yuqtalu fi sabilillahi ga waɗanda aka kashe su a gurin yaki Allah tabaraka wa ta'ala yace kar ku kira su amwat matattu bal ahya'un rayayyu ne walakin la tashkuruna amma ku ne ba ku sani ba da haka ba abun mamaki bane Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana ni'ima da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna roƙon Allah ya sa mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine takaitaccen bayani musamman ga yan uwan mu ɗaliban ilimi kara tsaya da ta yaniya in baka da ilimin abu kai kokari ka nemi ilimin abu shi yafi sauki wannan yanzu mun kawar fa da maganan malamai da suka ce an gani kamar irin sa al-Imamu Suyuti littafi guda ya rubuta tarwirul falak fi jawazi ru'yatin nabiyyi wal malak littafi guda al-Imamu Suyuti yayi yace zai ma bayani yiwuwan zaka iya ganin annabi zaka iya ganin mala'ika kuma kun san mene yanwa wato akwai wasu abubuwa guda uku da mutane ba su gane ba da mala'ika da ruhin matacce wato da aljani kusan za ka iya cewa alamin su alamin za su iya kasancewa a alam ɗaya in ka ga mala'ika to za ka iya ganin ne za ka iya ganin matacci saboda mala'ika shi ma nuraniyun ne jiki ne nurani jiki ne na haske to haka ruhi ruhi shaffafin abu ne sai yasa manzo Allah ya gaya wa sahabbansa yace da za ku dawwama akan irin halin da kuke samun kanku a guri na manzo Allah yace ku dawwama fi zikiri ku zamanto kullun kuna cikin zikiri la safatukumul malaikatu ala furshikum da kuna zaune malaiku za su zo suna ina wuni yau an wuni lafiya ya gida haka kawai kana zaune ga malaiku sun zo suna gaishe ka to sai yasa idan an bi wannan da ka dan uwa kar ka zaman to kullun cikin inkari in shahidi an ce bai mutu ba to manzon Allah shi ya fi cika in je ibn al-qayyim ya fi sauran dukkan wani shahidai cika da ka karka yi inkari ga wanda yake bai gani ba yanda maulana shaidari yake faɗa ne kullum yace mutum ne bayi da kuɗi aljiyunsa bayi da kuɗi a bankaɗan filansa yana fitowa sai ce wallahi kowa talaka ne a kai ne talaka kai ne talaka amma wasu suna da kuɗi a banki suna da shi da haka sun ji kama dariya za su yi maka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah da dama malaman musulunci sun yi rubutu sun tabbatar amma tare da cewa akwai kuma malamai na musulunci kuma nagartattun malamai da suke ganin sabanin haka da na so na fito da wani littafi littafin girman sa ya kai wannan mujalladi guda sunan littafin mu'jammar ra'ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nawmi wal yaqza duk shinari aka yi maka na malaman da suka ga manzon Allah wasu a bacci wasu kuma a ido kuru da kuru suka ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuru kuru da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu sannan kuma an duba daga ƙarshe maganar da zan faɗa a ibnul qayyim ya bashi ba sai ya tayar ba ya bashi kawai ibnul qayyim okay ibnul qayyim ah ba ibnul qayyim ba afwan ibnu taymiya a cikin littafin sa al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan yayi wata magana wanda muke son waɗanda suke inkarin wannan abin ga tambaya ya kawo kissan wani jaki da kissan wani doki yace wani bawan Allah jakinsa ya mutu da jakinsa ya mutu ya lodo kaya akan jakin ya rasa yadda zai ya shiga cikin kunci ga kayan kasuwancinsa ga jaki ya mutu da haka yan uwansa suka rasa to kuma ba za su iya daukan kayansa ba sai ce yan uwansa ku jira ni ya je ya alola ibnu tayyiya ya kawo shi a badin karama ne ya yi alola ya yi sallah ya roki Allah tabaraka ta'ala Allah wannan jakin ka san shi kadai nake da shi bani da wani abin da zan sa kaya na akai in ba kansa ba Allah ka daga jakin nan ibnu taymiya ya ce yana addu'a kawai sai jakin ya tashi ya miƙe ya ka fasa mutuwa to dan Allah dan Allah kana gani yanzu a ce jaki ya mutu ya dawo yana da kimar da za a yi addu'a Allah ya daga jaki amma kana inkarin ganin annabi annabi ya rasu ba za a gan shi ba kayi wa kanka adalci ya ƙara kawo kissan wani shi kuma babban mutum ya je ko sahabi ne ko tabi'i ne ya kawo ya ce ya je yaƙi da ya je yaƙi a kawai dokin sa ya mutu a gurin yaƙi ya rasa yadda zai iya dawo ya ce Allah ina roƙonka ka raya min dokin nan ya kai ni gida in ya kai ni gida kawai ka karba abinka doki sai ya tashi aka fasa mutuwa ya ɗauke shi subul har gida sai da ya je gida ya ajiye shi sai cewa yaransa ku ɗauki dokin nan ku fita da shi ba nawa bane aro aka bani ku kai shi bayan gari suna kai shi bayan gari ya mutu abinsu to Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai in an ce maka Allah ya raya wa annabi wani ya ga annabi kar kai inkari kar kai inkari saboda ga aya tana ce maka muna ta dada jaddadawa kar ku ce wa shahidai wanda suka mutu a gurin yaki Allah ya ce kar ku ce musu matattu rayayyu ne ku ne ba ku san irin rayuwan ba to manzo Allah kuma ya fi shahidi a annabi na kamar tun wani ba kuma bayan an mutu da haka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera wannan aya ɗaya yau muka fassara muka yi wannan bayanin gobe kuma mun zo insha Allah za mu tashi daga kan wala nabul wannakum bi shay'in min al khawfi insha Allah wal ju'i wa naqsin min al amwali da haka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera akramakallahu mana addu'a
alhamdulillah Allah saka da alheri yan uwa banda zan ja hankalin mu akai shine mu koma makaranta lalle wannan abin da ba shi ga mana idan mutum bai karatu ba sai ce na taba jin wata ran ma da ce mu abu kaza ne kawai amma in dai kana zuwa makaranta ya mu malami sun ga ko ka tafi makaranta ko mai amma dai zuwa makaranta shine mafi ala an gurin mu ba ku ba karatu mu ma mun kasa ne da ya kamata a ce muna makaranta ne yawan saboda haka to Allah kowa makaranta in ka yarda da abin wata ran sai shaitan zo shi maka ba haka bane saboda kai karatu ba to duk inda ya ga dama zai ja ka to Allah yan uwan mu Allah ya ya ku koma ku ji ku karatu kuna da sha'awa jin abubuwan da suke na gaskiya to saboda haka ba za su zauna kwakwalwar ku sai an hada da karatu Allah ya taimake mu Allah ka rayar da mu cikin addinin musulunci da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kashe mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tashe mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma na arzikin saduwa da annabi tun kaman kan da ake cewa ana ganin mu Allah samu ganin sallallahu alaihi wasallam سنة رمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
لا شك أكرمك الله